إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه على وحيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى في السر والعلن فإن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء عباد الله إن هذا الدين القويم والصراط المستقيم الذي ارتباه الله تبارك وتعالى لعباده قد اختار له جل وعلا نبيا قد اختار الله تبارك وتعالى له نبيا كريما وداعيا حكيما ومبلغا امينا الا وهو رسول الله الا وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه فهو منة الله فهو منة الله جل وعلا على عباده قال الله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين عباد الله ثم إن الله جل وعلا اختار لهذا النبي الكريم أنصارا عدولا وسحابة كراما عزوه ونصروه وأتبوه عزوه ونصروه صلى الله عليه وسلم وبذلوا مهجهم وأنفاسهم وأموالهم في سبيل نصرته ونصرة دين الله ونصرة دين محمد صلى الله عليه وسلم ففادوا بكل فضيلة وسبقوا الأمة في الخيرية وفادوا برضوان الله قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ما أعلاها من منزله وما أشرفها من مكانة تبوأها الصحابة الكرام ونالها هؤلاء العدول الخيار شرفهم الله تبارك وتعالى برؤية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسماء حديثه صلى الله عليه وسلم منه ونصرته صلى الله عليه وسلم فهم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم أنصار الملة وأعوان الدين وليوس السلام وهداة الأنام ومبلغ دين الله دين الله إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم لقد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه وعدلهم ووثقهم وبين شرفهم وسابقتهم وأخبر الله تبارك وتعالى الرضاه عنهم ورضاهم عنه أثنى عليهم ثناء عاطرة ليس في القرآن فقط بل أثنى عليهم جل وعلا في القرآن والإنجيل والتوراة قال ربنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلل فاستوى فاستغلل فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليجيب بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما فهذا ثناء على الصحابة في القرآن والتوراة والإنجيل وفي القرآن عباد الله في آيات كثيرة منه ثناء على الصحابة الكرام وبيان مكانتهم وعزيم قدرتهم وسمو شأنهم ورفعة درجتهم وهكذا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مليئة بالأحاديث الدالة على فضل الصحابة ورفيع شأنهم وفي في الصحاح والسنن والمسانيد وفي كتب كثيرة أفردت في بيان مناقب الصحابة وفضائلهم ومن ذلكم يا رسول الله ومن ذلكم يا عباد الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذا أخرجه وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم لا تصبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا والأحاديث في هذا الباب كثيرة يا عباد الله كثيرة جدا يعلمها من يطالع كتب السنة عباد الله وخير هؤلاء الصحابة العشرة وخير هؤلاء الصحابة عشرة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد وبشرهم بالجنة ففي الترمذي وغيره بإسناد ثابت عن عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو أبيدة بن الجراح في الجنة هؤلاء أشرة شهد لهم صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد في مجلس واحد أنهم في الجنة وخير هؤلاء العشرة يا يا عباد الله هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخير هؤلاء العشر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم عباد الله إن الصحابة كلهم عدول موثقون وثقهم الله في كتابه وعد لهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فلم يبقى فيهم لقاء المقالة ولا لمتكلم المجال الواجب عباد الله علينا أن نحافظ لهؤلاء الصحابة قدرهم فحبهم إيمان يا عباد الله فحب الصحابة إيمان يا عباد الله وطاعة وإحسان وبغضهم نفاق وشقاق وعصيان قال أبو زرعة الرازي رحمه الله إذا رأ... إذا رأيتم الرجل يتنقص أحدا من أص... من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق لأن القرآن حق والدين حق وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة وهؤلاء أرادوا أن يجرحوا أن يجرحوا شهودنا فهم الجرح فهم بالجرح أولى فهم زنادقة اللهم ارض عن اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وقص اللهم وقص اللهم منهم الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين ألا صل وسلم ورآكم رآكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa da cancanta sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ka aiko shi ka zaɓe shi a bisa manzanci ya Allah ka yarda da sahabbai gabaki ɗayan su ba tare da ware ɗaya daga ciki ba ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin shi Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da yake koya gare shi a fili ko a koye ya ku bayan Allah ku sani cewa lalle addinin musulunci wannan addini wanda yake miƙaƙƙe wanda babu karkata a cikinsa kuma wannan hanya wacce take miƙaƙƙiya wacce Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da ita ga ainihin wato bayinsa wacce ya zaɓe ta ga mu bayinsa lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓa wannan addini wato annabi wanda yake mai girma wanda yake mai karamci wanda yake mai kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikima wanda yake ainihin wato wanda ya isar da ainihin manzanci cikin aminci sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi da addinin musulunci ya sauke wannan amana da Allah tabaraka wa ta'ala ya wato ya aiko shi da ita ya ɗora al'umma akan badabi wanda yake madaidaici ya yi ƙoƙari matuƙa gaya domin addinin Allah tabaraka wa ta'ala har Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa daga wannan duniyar babu wani alkhairi face manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya nuna al'umma wannan alkhairi din babu wani sharri face annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da al'umma a kiyayi wannan sharri din annabi sallallahu alaihi wasallama kyauta ce ta Allah tabaraka wa ta'ala a bisa bayinsa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa shine wanda ya aiko da wato a cikin ummiyin a cikin waɗanda suke ba su iya rubutu da karatu ba ya aiko musu da manzo kuma ɗan cikinsu ya zo yana karanta musu ayoyin Allah yana tsarkake su daga ainihin datti na shirka zuwa ga ainihin tsafta ta ainihin wato tauhidi yana karanta musu littafin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma sunnarsa gashi kuma kafin zuwansa su din suna cikin bata wanda yake mabayyane Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba wa wannan annabi sallallahu alaihi wasallama wato ainihin mataimaka ya zaba masa ainihin wato sahabbai wanda suke masu karamci wanda suka tallafa masa suka taimake shi suka taimake shi suka kuma ainihin wato karfafa shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe shi da ya zabe shi sai kuma ya zaba masa waɗanda suka fi kowa bayan shi din wanda suka fi kowa cikin wannan al'umma su ne sahabbai sai zaba wasu ya zanto su ne abokansa sallallahu alaihi wasallam a yau inda wani zai yi kokarin wato sukar sahabbai kamar yadda wasu suke yi to shi din fa bai kai rabin rabin su ba domin inda wani mutum a yau ya kai yadda sahabi yake to da Allahu tabaraka wa ta'ala bai sa an haife ka a wannan zamanin ba da lokacin sahabbai za a haife ka babu wani mutum a doron ƙasa wanda ya kai kimanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ga baki daya inda wani mutum ya kai su to lalle da yanzu ba a haife shi wato a wannan rayuwar ba da yanzu an haife ka ne a lokacin sahabbai da na kai ma sahabi ne saboda babu wanda ya kai waɗannan mutane Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe su haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi shine wanda ya karfafe ka da anashin taimako wato da anashin taimakonsa wa bil mu'minin ya kuma taimake ka ta hanyar haɗa kan mu'minai su taimaka maka su taimaka wa addininka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum baina qulubihim Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shine wanda ya haɗa tsakankanin wato zukatan sahabbai suka tallafi wannan addini inda za ka ciyar duk abin da yake kan ƙasa na dukiya da ba za ka iya haɗa ainihin zukatansu ba amma Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa zukatan sahabbai a bisa wannan addini na gaskiya ya ku bayan Allah sabon annabi sallallahu alaihi wasallama sun taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama da ainihin wato rayukansu da dukiyoyinsu da duk abin da za su iya sun taimaki wannan addini na annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka sami suka rabauta da ainihin wato falala suka zamto kuma sun wuce kowa a cikin wannan al'umma babu wasu jama'a da za su zo bayan sahabbai ya zamto sun yi daidai da sahabbai babu su sun fi kowa samun alkhairi waɗannan mutane sun rabauta da samun yardar Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wata aya ke cewa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar waɗanda suka yi rigaye daga farko suka yi imani daga cikin mutanen makka da kuma mutanen madina da kuma waɗanda suka zo suka bi su da ainihin kyautatawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce radiyallahu anhum wa radu an Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da su su ma sun yarda da Allah tabaraka wa ta'ala babu wato matsayin da ya wuce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya yarda da kai kowa da ka gani a duniya duk salihancin bawa so yake Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da shi to ba wanda yake da tabbas a hannu Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da shi ko bai yarda da shi ba a wannan rayuwar ba wanda yake da garantin cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da shi ba kama da tabbas ya karba aikin da kake gaba ko bai karba ba amma su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam tun suna raye Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya cewa ya fa yarda da su radiyallahu anhu babu ainihin matsayi da ya kai wannan babu daraja da ta wuce wato ainihin wannan daraja da ainihin sahabbai suka samu su sahabbai ya ku bayan Allah mutane ne zaɓaɓɓu da Allah tabaraka wataala ya zaɓe su mutane ne wanda suke masu wato adalci mutane ne wanda suke masu daraja Allah tabaraka wa ta'ala ya darajanta su ta inda suka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da idanunsu suka yi rayuwa tare da shi suka ji maganganunsu maganganunsa da ainihin kunnensu suka gan shi da ainihin idanunsu a wannan rayuwar kuwa ba wanda ya ji maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai dai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa gamdakatar da ganinsa a cikin mafarki wannan yana iya faruwa mutanen kwarai su gan shi wato a ainihin wato cikin bacci wato a cikin mafarki amma tare da haka duk wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin mafarki ba za a taba hada shi da waɗancan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anhu ajma'in ya ku bayin Allah sabon annabi sallallahu alaihi wasallama su ne mafifita a cikin wannan al'umma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya su a matsayin mataimaka addininsa su ne ainihin wato zakuna wanda suke gaba-gaba wajen rusa ainihin shirka wanda suka taimaki addinin manzo sallallahu alaihi wasallama kuma su ne waɗanda suka ɗauko addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da su suka shiga lungu da saƙo suka rinka wato ainihin karantar da ainihin wannan addini har ya zo gare mu zuwa yanzu ba don waɗannan sahabbai ba to da ka ji cewar la'alla da yanzu kana nan wato ainihin ba ma guje da yanzu ba Allah waɗannan mutane su ne waɗanda suka yada addinin Allahu tabaraka wa ta'ala ya Allahu tabaraka wa ta'ala ka ƙara yadda gare su ya ku bayan Allah Allahu tabaraka wa ta'ala ya yabi waɗannan mutane Allah tabaraka wa ta'ala ya amintar da su cewa mutane ne amintattu ba maƙaryata ba ne mutane ne masu daraja sun riga kowa sun sha gaban kowa wajen samun matsayi a gurin Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labarin cewa ya yarda da su. Allah tabaraka wa ta'ala ya yabe su yabo wanda yake daddada yabo wanda yake mai kamshin gaske. Allah tabaraka wa ta'ala ba wai cikin alkur'ani kaɗai ba har cikin attaura da injila ma Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi sabon annabi sallallahu alaihi wasallama tun kafin su zo duniya Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labarin su cikin attaura da kuma cikin injila Allah tabaraka wa ta'ala yace Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar haka nan waɗanda suke tare da shi masu tsananta wa kafirai ne waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa a lokacin suwa ake nufi ana nufin wato ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuma su halayyarsu bayan rashin barin kafirci ya ci gaba da gudana ba wanda ya isa ya ci wato ainihin karansa babu babbaka a gabansu na kafirci tare da cewa gashi ba su da yawa kamar yadda muke yanzu amma Allah ta'ala ya ce ruhama ubainakum masu tausasawa tsakankaninsu ne za ka ga akwai tausayin juna wannan ita ce halayyar sahabbai suna jin kan juna ba sa so wani ya shiga halin kakara kayi idan wane ya damu sai wane ya ji cewar in dai yana da yanda zai yi ya ga ya kawo masa mafita karkashin horewa Allah tabaraka wa ta'ala zai iya bakin gwargwado wannan shine sabanin irin rayuwar da nake ciki a yanzu mutum idan wani ya fada cikin matsala kaga wani damuwarsa ya zamto cikin wannan matsalar din ko kuma ma ta ƙara ƙaruwa wannan ba halayya ce ta sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba suna kokari ne wajen su ga cewar sun amfanar da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafifici cikin mutane shine wanda yake amfanar da mutane duka wanda ya fi amfani cikin jama'a to ya fi matsayi a gurin Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan mutane suna tausasa wa junansu Allah tabaraka wa ta'ala yace halayyarsu za ka gan su ko da yaushe suna yawan sallah cikin ruku'u cikin sujjada wato suna yawan salloli na farilla da kuma salloli na nashin wato nafila Allah tabaraka wata'ala ke cewa suna neman falala daga ubangijinsu da kuma yarda tasa subhanahu wata'ala sai Allah tabaraka wata'ala ke cewa zaka gansu da ainihin alamomin cewa su mu'mine ne su masallata ne wato ainihin wato fuskokinsu saboda ainihin gurbin yin wato sujjada ga Allah tabaraka wata'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala yace zalika mathaluhum fi tawrat irin waɗannan fa sune misalin su wanda aka buga a cikin at-taura da kuma wato cikin injila su waɗannan din kamar shuka ce wacce ta fito siri daya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafe ta sai ta yi fadi fastaghala fastawa wannan shuka din ta fito ta yi kauri ta daidaita ala suqihi akan wato anashin karan shukar ta zanto mai kwari kuma ga ta ta yaɗu da yawa wasu daga cikin magabata malaman tafsiri suke cewa ana nufin shukar shine manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama fadin kuma istiglal da kuma istawa din sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su suka yaɗu suka yi yawa abin ya kawo har yanzu da muke ciki wasu suke cewa su sahabban ake nufi ga su ɗan kaɗan amma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa da'awarsu alkhairi har ya zanto musulmai sun kai adadin da ake ciki yanzu a gidan duniya Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa sai kaga irin wannan shuka tana birge ainihin wato manoma ya ku bayan Allah wannan fa ita ce wato ita ce siffar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya siffata a cikin Alqur'ani mai girma wannan kuma yabo ne dangane da ainihin su sahabbai a cikin Alqur'ani da kuma a Taura da kuma Injila a cikin Alqur'ani mai girma akwai ayoyi da yawan gaske waɗanda suke nuni a bisa falalar sahabbai da kuma yabo a bisa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma girman matsayinsu su wato waɗannan sahabbai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ba su matsayi ya ba su girma ya daga darajojinsu haka nan a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana cikin hadisai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani da yawa hadisai da yawa sun zo wanda suke gwada falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wato girman sha'aninsu irin waɗannan hadisai sun zo a cikin sahihul bukhari da muslim da kuma wanda suke sunan da masanid da dukkanin waɗannan littattafa da sauran waɗansu littattafan ma da aka wallafa musamman akan falalar sahabbai kawai suna nan da yawa waɗanda baka ma san iyakacin abin da aka wallafa akan falalar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ya ku bayan Allah waɗannan sahabbai ɗin su ne ainihin zaɓaɓɓu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin wato zamani mafi alkhairin ƙarni shine ƙarni na ma'ana zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rayuwa wannan zamanin kuma shine ne wato shine zamanin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce summal ladina yalunahum sa'an suka biyo bayan su ma'ana zamanin bayan annabi sallallahu alaihi wasallama shine zamani na biyu wajen alkhairi amman ladina yalunahum sa'an nan kuma waɗanda suka biyo bayan su mana na cikin wato na bayan bayan annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan karnuka guda uku su ne mafifita wato anashin karni daga zarar karni kuma ya ƙara nisa ya ƙara kusantar alkiyama to za ka samu sharri da yake ciki kuma wancan na gaba wato wanda ya riga ya shi ya fi shi alkhairi ko da ana gani wato a fili ana ganin an samu ci gaba na ainihin technology daban-daban na ainihin wato ilimin kimiyya da sauransu ko ma dai yaya ne to zamanin da ya zama na baya to bai kai wanda ya riga ya shi alkhairi ba ya ku bayan Allah sabon annabi sallallahu alaihi wasallama haka Allah tabaraka wa ta'ala aw haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya bayyana falalar zamanin da suka yi rayuwa wannan hadisi kuwa Imam Bukhari da Muslim suka da shi haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin wani hadisi yake cewa la tasubbu ashabi kada ku yarda ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa shine Allah tabaraka wa ta'ala law anna ahadakum anfaqa mithla uhud da a ce ɗayanku zai ciyar da dukiya wacce girmanta adadinta ya kai girman dutsen Uhud da ya kai wannan wato girman ya kai girman dutsen Uhud wanda dutsen Uhud ya kai wajen kilomita bakwai zuwa takwas wato fadinsa haka ko tsawonsa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa da ce ɗayan ku zai ciyar da dukiyar da ta kai kwatankacin wannan zahaban kuma dukiyar ma ta zinare ce zinare da ya kai girman dutsen Uhud ma'ana ya fi dutsen sangara da na tufi da na zuɗanga da duk wani duwatsun duka Uhud ya fi wannan to a ce wannan tarin zinare ne ka ba da shi fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa to wannan din ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu da wannan ladan da zaka samu bai kai ɗaya daga cikin sahabbai ya ɗauki muddi ɗaya ya bayar fi sabilillahi ba sai manzo Allah ce wala nasifahu kai ko rabin nasu ma bai kai ba ma'ana kai ka bayar kamar Uhud su kuma su ɗauki muddi ɗaya su bayar to ladanka ladan su yafi naka yawa manzo Allah ce ba ma su bada muddi ɗaya ba su bada rabin muddi ma rabin muddi muddi kuma shine abin da ake bada da karfin da kai waɗannan mutane Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita su malamai suke cewa idan ka duba siyakin hadisin abin da ake nufi shine shi sahabi ya ba da wani abu wanda yake ba zinare din ba shi fa ake nufi ba wai shi ya bada zinare ba ma abin da ake nufi ya ciyar da wani abu wanda yake bai kai zinare daraja ba to naka bai kai ma rabin wato rabin muddi ɗinsu ba Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe su ne kawai saboda mutanen ƙwarai ne ya sanya su su abokanci su taimaki wanda yake ya fi kowa zama na ƙwarai a wannan rayuwa ta duniya da kuma lahira shine manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan Allah waɗannan fa su ne sahabbai tare da haka kuma waɗannan sahabbai ɗin ba su yi ƙasa a gwiwa wajen ciyar da dukiya ba nana Aisha take siffata sayyidina Abubakar take cewa sayyidina Abubakar da take faɗar manaqib ɗinsa wato halayyarsa da kyakkyawan halinsa sai take cewa Abubakar tun lokacin jahiliya na farko bai taɓa shan giya ba bai taɓa yin zina ba bai taɓa yin waƙa ba waɗannan halaye guda uku ko suna daga cikin abin da ake yi lokacin jahiliya da yawa daga cikin waɗanda suka shigo musulunci sun gudanar da irin waɗannan abubuwa kafin zuwa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma shi sayyidina Abubakar tun ma kafin manzanci bai taɓa yin waɗannan ɗaya daga cikin uku ba bai taɓa shan giya ba bai taɓa zina ba bai taɓa yin waƙa ba tace kuma musulunci ya zo Abubakar ya shigo da dukiya ukiya arba'in zinare ukiya arba'in a lokacin ukiya ɗaya tun da ukiya ɗin kamar awu ne guda kamar kilogram ko a ce wato kilobat ko wani abu da wato awu ne anishin ukiya ɗin ko yanzu in ka je garin laraba za ka da ukiya suke auna madara da duk abin da yake na ruwan haka da ukiya ake gwadawa to idan mutum ya tara kuɗi sai a gwada shi a ga zinararsa ya kai nauyin ukiya guda a ce lalle wane ne kuɗi ne da ukiya ɗaya ko yana da ukiya biyu ta ce shi kuma abubakar ƙoƙiya arba'in gare shi tun tun tun tun kafin addinin musulunci kaga ke nan me wato babban mai kuɗi ne amma na Aisha ta ce abubakar sai da kashe wannan kuɗin gaba ɗaya addinin musulunci wannan shine sayyidina abubakar ne siddiq amma kuma tare da haka wasu na zagin sa suna tsine masa sun ce ya ci dukiyar gadan ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya cinye radiyallahu an an al-abakar wa sa'ir sahaba ajma'in ya ku bayan Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wato ainihin sahabbai suna da girman matsayi a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama a zama daya ya bayyana guda goma malamai suke cewa wannan mutum goma su suka fi kowa matsayi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a zama daya ya lissafa wasu mutane guda goma ya ce duk waɗannan yan aljanna ne kuma a cikinsu ɗin akwai wanda hakan ya nanatu ya sake nanatuwa kuma kafin gabar gidan duniya hadisi da aka rawaito wato imamu tirmidhi ya fidda shi ba kuma imamu tirmidhi shi kadai ba wanda aka samu daga abdurrahman dan auf Allah ƙara masa da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abubakar fil janna abubakar magana ce abubakar dan aljanna ne wa umar fil janna umar ma dan aljanna ne usman ma dan aljanna ne aliyu dan aljanna ne talha dan aljanna ne zubair azubair dan aljanna ne annabi sallallahu alaihi wasallam abdurrahman dan auf shi ma dan aljanna ne sa'ad dan aljanna ne yace sa'id dan aljanna ne yace abu ubaida bin jarrah shi ma dan aljanna ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana waɗannan mutane a zama ɗaya ce duk waɗannan su su goma duka su yan aljanna ne akwai lokacin da sayyidina abubakar ya zo ya yi sallama gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a gaya manzon Allah yana sallama yana neman izinin ya shigo manzon Allah ce ka ce masa ya shigo an ansa sallamarsa kuma ka ce ya shigo kuma ka masa albishir da gida a aljanna ka ce da shi dan aljanna ne dan aika yana dawa ya ce ya ce ka shigo kuma ya ce in gaya maka cewa kai dan aljanna ne mutanen da suke kofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce sayyidina abubakar murna ana jimawa sayyidina wato umar shi ma ya zo ya aika ya ce a gaya wa manzon sallallahu yana sallama yana neman izinin shigowa manzon na ce ku ce ya shigo ku masa albishir da cewa shi dan aljanna ne shi ma aka gaya masa shi ma aka yi congratulation ɗinsa a kofar gidan Allah sallallahu alaihi wasallama tunda an bashi wannan matsayi na gidan aljanna ana nan sai ga Usman dan Affan wanda ya auri ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu shi ma yayi sallama ya nemi izini sai manzo Allah ce ku ce ya shigo dan aljanna ne amma ala balwa tusibahu akan fitina jarraba za ta samu Usman wannan yana gwada maka cewa lalle idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ga damar jarraba bawa sai ya jarrabe shi ga sayyidina Usman wanda manzon Allah wani hadisi yake cewa mala'iku ma kowace suke ji yana da girman matsayi kuma manzon Allah ya bashi ɗayayensa guda biyu ya bashi ɗaya tarin su ya ƙara masa ɗaya tarin su yace Usman da da ta uku da mun ƙara maka wannan shine Usman amma manzon Allah sai ce ku ce dan aljanna ne amma akwai wato jarraba da za ta same shi Usman kuma ya zo na kalifanci abin da ya faru ya faru ya zama bai isa ma ya fito masallaci ba saboda yan ta'adda da yan adawa sai sun kashe shi wata rana ya yi azumi an zo dab da shan ruwa yana ma karatun qur'ani suka shigo suka yanka shi yankan rago kaga wannan wato ainihin ya tabbata maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama waɗannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mutane ne masu juriya a je wato ainihin yaƙi mutum ya gani an je an dawo an je an dawo an cire wa abokinsa ko ɗan uwansa hanci amma shi kuma an sake kira zai koma sabon annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe su ya fifita su akan wannan al'umma an rawaito hadisi an rawaito hadisi cewa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da aka rawaito daga Abdullahi dan Umar yake cewa mun kasance muna zaɓa mu fifita tsakankanin mutane a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mu ce wane yafi yace to mun kasance muna fifita Abubakar da Umar akan da Usman akan dukkanin sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abdullahi Umar yake cewa ba wanda yake waɗannan mutane Abubakar Umar Usman sannan sai sayyidina Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu ajma'in ya ku bayin Allah sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama dukkanin su masu adalci ne Allah tabaraka wa ta'ala ya yabe su ya tabbatar da cewa su din adalai ne gabaki daya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa su din wato adalai ne gabaki daya a cikin hadisansa sallallahu alaihi wasallama abinda yake wajibi a kanmu shine mai kiyaye waɗannan mutane wato matsayin da Allah tabaraka wata'ala ya basu kuma san sahabbai ya ku bayin Allah yana daga cikin imani idan kaga mutum yana kin sahabbai to lalle yana da matsalar imani ne in kaga mutum yana san sahabbai yana da imani ne idan aka karanta masa labarin sahabbai sai tsikar jikinsa ta rika tashi yana jin wani iri to wannan duka alamomi ne na anashin wato imani in sahabbai ya ku bayin Allah kyamatar su ka ji cewar ba ka san su to alama ce ta anashin munafanci kuma alama ce ta anashin tabewa kuma alama ce ta saban Allah tabaraka wa ta'ala Abu Zur'atul Razi Allah ya masa rahama yake cewa idan kuka ga mutum yana kokarin rage wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam matsayi to ku sani cewa wannan mutum fa zindiki ne domin alqur'ani yace alqur'ani gaskiya ne lalle alqur'ani gaskiya ne yace kuma addini gaskiya ne lalle abinda sahabbai suka kawo mana dinnan wato shine gaskiya domin ta hanyar sahabbai qur'ani ya isa zuwa gare mu ya ku bayin Allah sabon annabi sallallahu alaihi wasallama sune fa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu shiftar ainihin wahayi mala'ika jibril ya kawo masa wahayi ya karanta musu su kuma sun rubutawa wannan fa sune sahabbai su suka rubuce wahayi gabaki daya abinda aka saukar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama waɗannan sune sahabbai sitin na abubakar suna cikin kutabul wahyi radiyallahu anhu ajma'in ya ku bayin Allah babu ainihin kofa ta ainihin sukan sahabbai babu Allah tabaraka wata'ala bai kyale wani guri da wani zai yi magana ya ce ai suna da matsala kaza ko kaza ba ta ko ina Allah tabaraka wata'ala ya dakar da waɗannan mutane abin da yake kanmu kawai shine idan an ambace su mu ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara yadda a gare su mu ce radiyallahu anhum kawai wannan shine tsakankanin mu da su amma kokarin tono wani ya taba laifi kaza wani yayi kaza wannan yana daga cikin wato fitintunu wanda zai iya kawo mutum matsala tsakaninsa da mahalicci subhanahu wa ta'ala ya ku bayin Allah waɗannan su ne sabon annabi sallallahu alaihi wasallama mu yawaita wato karanta tarihinsu domin koyi da su wato shine zai ba mu kyakkyawan imani da kuma kyakkyawan ƙarshe muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka sami kyakkyawan ƙarshe ya ubangiji ka cusa mana san sahabbai ka cusa mana san manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabbansa ya ubangiji ka rayar da mu rayuwa ta addinin musulunci ya ubangiji ka karɓi rayuwar mu na cikakkun musulmai ya ubangiji ka tayar da mu cikin zubar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama tare da sahabbansa radiyallahu anhu ajma'in ya ubangiji ka kara garin nan albarka da zaman lafiya wannan damuna Allah tabaraka wa ta'ala ka sa mata albarka kowa da bukatun su na alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ka biya masa kowa kuma da matsalolin sa Allah tabaraka wa ta'ala ka magance masa ya ubangiji ka ji kan iyayen mu ya ubangiji ka sanya kaburin sa ya zanto dausayi daga cikin dausukan aljanna ya ubangiji ka sa mu cika da imani ya ku bayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana umartar ku da ainihin wato wani abu da wani abu sai ya fara da kansa yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati bisa manzo sallallahu alaihi wasallama ya kun suka yi imani ku yawaita salati gare shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid yan uwa akwai sanarwa kamar haka bayan an idar da sallah a dan yi hakuri a jirkinta akwai jami'an hukumar kiyaye hadura wato road safety akwai sako da suka ce suna so su isarwa al'umma za su fara da nan masallacin za su je kamar masallace guda uku da fatan an yi da sallah za a ɗan saurara kaɗan kuma ila salati kuma yarhamukumullah